الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصل... والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يود رسمنا عشرين دقيقة kenan a cikin karatunmu na nathrul wurud ala maraqi su'ud muna cikin alkitabu thani kitabul qur'ani wa mabahith al alfaz yau za mu tashi fasali na biyu a cikin wannan littafi al mantuqu wal mafhum yau 17 ga watan safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya na'am
bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah al-mantuq wal mafhum na'am al-mantuq wal mafhum al-mantuq wato lafazi da ake fahimtarsa da furici da shi a mahallin furici da shi wal mafhum lafazi da ake fahimtarsa ba mahallin furici da shi ba akan ce masa abinda aka fahimce shi akan abin wato abinda akan abbace shi da cewar abinda aka yi furici domin sa saboda haka abinda aka yi furici da shi shine al-mantuq a kaga in ka ce a arrajul ka kai furci ga wannan hayawan wanda yake akili mai hankali kuma ba namiji amma in ka ce wannan shine manto abinda kai nutuki da shi abinda ake fahimta a mahallin furci da shi abinda kuma ake fahimta daga wato abinda aka yi furci domin sa to wannan shine mafhum kaga in kace rajul an san ba imra'a kake nufi ba to amma baka yi lafazi da kan cewa rajul la lamra'a baka ce ba mace ba amma sai a fahimci cewar ba mace kake nufi ba domin kayi nutuki da rajul abinda kai furci domin sa domin ka bayyana shine kace wato ba mace bane wannan shine bambancin tsakanin su almanto wal mafhum to shine mabhasi na farko da zamu yi a cikin kitabul qur'an na'am i'lam anna al mafhuma yusamma mantuqan ilayhi ka sani cewa al mafhum abinda ake fahimta wato da lafazi abinda ake fahimta a lafazi shine abinda ana ce masa ana ambatonsa da suna mantuqan ilayhi abinda aka yi nutuki ya zuwa gare shi ya zuwa ga ma'anar da aka yi nutuki ya zuwa gare ta na'am ma'anar da wufil qasdi kun ta'assulu wa huwa alladhi labdu bihi yusta'malu
ma'anan lahu fil qasdi qul ta'assulu wato ma'ana wadda ake nufinta ake nufi a dominta a ƙulta asulu ka ce wannan ma'anar ta asulu wato matabbaciya ce ita ce ta asali wa huwal ladhi allafzu bihi yusta'malu shine wanda shine wato wanda ake amfani da shi a amfani da lafazi domin wannan ma'anar wato ma'anar da ake amfani da lafazi domin ta fil asl wato a cikin asali ita ce ta yi ta asuli a to wannan shine almanto yana nufi wato abinda aka yi furuci da shi shine ma'anar da mai yin zance ya yi nufinta da wannan lafazin asalatan ai wato a asali ba da wato ai wato ba da wata wasita ba fil asl dama abin da yake nufi kenan ai wato ma'anar da yake nufi da zatin lafazin ba da wani abu daban ba
وإيضاح كونه مقصودا بالأصالة من اللفظ bayyana kasancewarsa shine abin nufi da a- a bisa asali daga lafazin أنه لا يتوقف فهمه من اللفظ إلا على مجرد النطق باللفظ cewar wato fahimtar wannan ma'anar daga lafazi ba ta tsayuwa illa kadai akan mujarradin furuci da wannan lafazin ana furuci da shi zaka fahimci ma'anar سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا wannan daidai ne ko da lafazin hakikatan ne au majazan dan karka dauka kan cewa majaz ba mantuq bane hatta majaz shi ma mantuq ne eh dan daga mujarradin lafazi ake fahimtar sa daga mujarradin lafazi ake fahimtar sa فالتحقيق abin da yake wato ta hakiki abin da yake tabbas أن المجاز من المنطوق cewa majaz yana daga cikin al-mantuq لأن نفس المعنى المجازي domin ita kanta ma'anar ta majazi هو مقصود المتكلم باللفظ abinda mai- abinda mai zancen da lafazi yake nufi kenan yayin da ya yi ba mafhum yake ma nufi ba a'a isti'malinsa ga lafazin da ma'anan majazi yayi saboda haka wannan ma'anar asalatan ce ba da wata wasita ba ita ce wadda yake almutakallim yayi nufi da ita saboda haka hatta majaz ma mantuq ne ba mafhum bane na'am وقرينة المجاز تبين ذلك qarinatul majaz kuma qarina wato shine dalili da yake haduwa da lafazi wanda yake bayyana cewa majaz ake nufi tubayyinu zalika ita take bayyana wannan
وهذا الذي فسرنا به المنطوق هو معنى قولهم wannan ma'ana wannan da mu- wannan fassara da muke ta al-mantuq ita ce ma'anar fadin malaman usul da suke cewa المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق al-mantuq ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutq cewa al-mantuq shine abinda lafazi yayi wato yayi ishara yayi dalala yayi nuni gare shi a mahallin nutqi da shi fi mahallin nutq daga an yi nutq abin daga an yi furici abinda ake fahimta kenan na'am نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل to shi kuma wannan almanto a nassun nassi ne idan a fada ma la ya idan ya ba da fa'idar abinda baya daukan wata fuska ta ma'ana gairan ai baya ba da fa- baya ya- a- idan ya ba da fa'idar abinda baya daukan wani abu daban shine gairan la ya tamilu gairan baya daukan wani abu daban sabanin abinda aka yi lafazin da shi wa zahirun kuma zahiri ne shi wato almanto zahiri ne inil ghairu tuhmil eh, ko, eh, eh, inil ghairu tuhmil idan ya zamanto ya dauki wani abu sabanin wannan wato zai iya daukan wannan zai iya daukan wata ma'ana kuma daban to sai ya zamanto zahir wato wannan zai maka taqsimul amma- almantuq saboda haka annas wal a- wal zahir duk wannan minal mantuq ba su da alaka da mafhum duk abu ne wanda ake fahimtar su fi mahallin nutqi bil laf yanzu kaga idan kace a a idan a, a, a, i- i- idan alal misali kace a wa- wato alhamr kaga nafs- nassi ne akan a nasi ne akan dukkan abin da ake sha wanda yake wanda yake sa maye Eh, nasi ne akan wannan to a a- af- afwan nasi ne akan abin da aka matse shi aka yi giya da shi daga a daga inibi da kuma wanda aka yi giya da shi daga dabino domin wannan shine az-zahir Mm. wannan a- a- a- a- a- a kan wannan ba a ko shakka kan cewa a wannan giyar da aka yi ta daga dabino giya ce wannan nas ne to amma idan aka yi idan giyar da aka matse ta daga hatsi in aka kira ta hamur wannan zahir ne domin za ta iya ɗaukan giya za ta iya ɗaukan a ce mata wannan kuma nabiz ne tsimi ne Mm. to a bisa wannan amma shi ma duk kaga wannan ai fi mahallin nutqi bihi ne abu ne a eh, zahir shi ma fi mahallin nutfi bihi a inda aka yi nutfi da shi ake fahimtarsa na'am يعني yana nufi أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصا cewa lafazi mai yin nuni a fi maha- a mahallin furci da shi ana kiransa nassi إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره idan ya ba da ma'ana idan ya ba da fa'idar wata ma'ana wadda ba ta ɗaukan wata fuska in ba wannan ma'anar da ya bayar ba كأسماء العدد kamar su- kamar sunayen adadi قوله kamar faɗin Allah ta'ala تلك عشرة كاملة tilka asharatun kamila wannan nassi ne baya ɗaukan wani abu illa kwana goma asma'ul a'dad haka suke nusus ne to kaga wannan kuma a me ka fahimce shi dil- bil mafhum ne ko kuwa bil mantuq bil mantuq a mahallin nutqi da shi aka fahimce shi tilka asharatun kamila na'am ويسمى ظاهرا kuma ana bashi ana ambatansa da cewa zahiri ne إن احتمل wato معنى azahir mai rinjaye in ihtamala ma'anan akhar idan ya dauki wata fuskar ma- wata ma'ana daban احتمالا مرجوها amma ihtimalan marjuhan wannan ɗaya ma'anar ɗaukansa ga wannan ɗaya ma'anar fuska ce wadda take marjuhiya wadda take wato koma baya wato zai zama to ya ɗaukan ma'ana guda biyu ɗaya ma'anar ta fi rinjaye ɗaya ma'anar ba ita ce mai rinjaye ba to ma'anar mai rinjaye in ka ɗauki lafazi akan ma'anarsa mai rinjaye wannan shine zahir na'am وقولك kamar in ka ce رأيت الأسد ra'aitul asad na ga zaki فهو ظاهر في الحيوان المفترس to in kace na ga zaki wannan zahiri ne fil hayawanil muftaris akan wannan dabba wadda take yin farauta wadda take cin wata dabba ويحتمل الرجل الشجاع amma kuma zai iya daukan ma'anar mutum wanda yake jari wanda yake mara tsoro amma wannan ma'anar ita ce zahi ita ce wadda take mai rinjaye ko bai ta ce ba mai rinjaye ba ba mai rinjaye ba ce saboda sai da karina sai da karina na'am وسيأتي أنه انتساوى الاحتمالان to zai zo cewa in intasa wal ihtimalani idan fuskokin guda biyu na ma'anoni in suka yi daidai wato lafazi ne yana nu- daukan ma'ana guda biyu ba wadda take mai rinjaye kowace tana da ko da da me- da- da- da ma'ana ta farko da ta biyu dukkaninsu matsayinsu ɗaya eh أو الاحتمالات ko kuma yana daukan ma tana daukan fuskoki da yawa أن اللفظ يسمى to مجملا cewa wannan lafazin ana ce masa mujmal wato wanda yake mai dunkulalliyar ma'ana فصارت القسمة رباعية don haka sai kismar kasan na lafazi almantuk ya zamanto ruba'iyya kashi hudu نص nassun shine wanda baya da ihtimali ba la yahtamilu ghayrahu وظاهر zahirun ya- yahtamilu ihtimalan marjuhan ومجمل wa mujmalun shine tasawul ihtimalat sun yi daidai ومحتمل wa muhtamal wanda zai iya daukan fuska shine wanda yake da al-ihtimalul marjuh eh al-ihtimalul marjuh shine al-muhtamal al-ihtimalur rajih shine al-zahir
وقوله احتمل uhtumil fadin sa da yace uhtumil inil ghayr uhtumil
بالبناء للمفعول bil ma- bil bina'i lil maf'ul ya ya gina shi ne akan al maf'ul bihi ai wato alama lam yusamma fa'iluhu akan wanda ba ambaci fa'ilinsa ba وقوله الغير da yace kuma al ghayru inil ghayr uhtumil نائب فاعل to alghairu shine na'ibu fa'il na uhtumil محذوفة mahdhufa wadda a, aka shafe a, لأن الشيء لا wadda يتولاه إلا الجمل الفعلية eh, domin shi sharadi la yatawallahu illa aljumal alfi'liya jumla fi'liya ce take zuwa bayan a bayan a, wato a, ma- a, bayan adatu shar a, inil ghairu ihtumil ay in ihtumila alghairu ihtumil sai zama to ihtumil din ta karshe tafsiri ce ga ainihin wato fa'i ga ainihin fi'ilin almabni lil majhul saboda ita in koyaushe abin da yake zuwa bayanta alfi'il kamar yadda zamu gani da inda idza آه، إذا إذا الشمس كورت إذا كورت الشمس كورت هكذا كي تقديري كورت إيه. za mu zo shi insha Allah a cikin babin idafa tunda za mu yi karatun alfiya Eh, na'am wal kullu min bayni law amma ka san mu in za mu yi a hausa ba za mu duba duk waɗannan ka'idodin ba inil ghairu ihtumil idan wani abu ya zamanto in wato sabani ya zamanto shine yake da fuska ta ma'anar wajen ma'anar ba sai mun bi wannan ka'idar ba amma wannan wajen ka'idar lahau ce cewa ita wato adatu shart a ta keɓanta da shiga akan jumla fi'iliya dole abinda zai zo bayan ta fi'ili ne so idan aka samu suna ya zo sai a kaddara fi'ili mahzuf wanda fi'ilin da ya zo daga baya shine yake fassara wannan fi'ilin da aka shafi wal kullu min bayni lahu tajalla Wal kull- النص على ما دل
na'am وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل na'am wal kullu min zaini lahu tajalla wal kullu min zaini kowanne daga cikin waɗannan guda biyu lahu tajalla a a ya a- o- o- wato wannan ma'ana ta bayyana a a gare shi wa yutlaqu an-nassu ala ma dalla kuma ana itlaqin nassi akan abin da yayi ishara dukkan abin da yake dalala ana kiran ana daukan lafazi a kansa wa fi kalamil wahyi da kuma a cikin zancen wahayi wato wal kullu min dhaini lahu tajalla kowanne daga cikin waɗannan guda biyun ai annasu wa zahir lahu tajalla yana zuwa da ma- wato ma'anar nasi tajalla lahu tana bayyana gare shi wal kullu min dhaini dhaini dinnan yaudu ila annasu wa zahir wato kowanne daga cikin annasu wa zahir lahu tajalla ai ga wannan ma'anar annasu tajalla yana bayyana da wannan ma'ana wa yutlaqu an-nassu ala ma dalla kuma ana itlaqin nassi akan dukkan abin da yake dalala kawai ad-dalil shine nafs wa ala kalami wa fi kalami al-wahyi da kuma a cikin zancen wahayi wato nassi yana da ma'anoni guda hudu hudu ma'ana ta farko shine an-nafs wanda muka faɗa ma la yahtamilu ghayrahu ma'ana ta biyu ma yahtamilu ar-ra- al- al-ma'ana ar-rajih al-zahir shi ma al-zahir ana ce masa nas sannan kuma annas ma'ana ta uku ta nas shine ad-dalil Eh, kamar a ce masa laysa laka nassun fil mas'ala ay laysa laka dalilun fil mas'ala haka zalika wa fi kalamil wahyi Ah, ai hadha nas ana nufin aya ko hadisi Eh, an fahimta saboda haka duk da yake asalin ma'anan nas shine ma la yahtamilu ghayrahu amma yace to zai gaya maka waɗansu ma'anoni da ake amfani da su karka ga an yi mata ma'anar an yi amfani da ita da wata an yi amfani da shi da wata ma'anar ka ce to ai kai baka san ma nassi ba malaman usul ga abin da suka ce nassi alhali ko kai ne wanda kake wato baka halarto baka hararo sauran ma'anonin ba to shine sai ya ambata mana na'am wal mantuqu hal ma laysa bis sarihi fihi qad hal sannan kuma sun yi sabani akan cewar abinda yake abinda wato a abinda yake ba a bayyana ba wato abinda aka fahimce shi da ɗaya daga cikin fuskokin fahimta imma il- al-iktiba aw al-iltizam aw al-ishara aw al-ima anwa'ud dalala dai wanda muka karanta din nan abinda aka fahimci abinda aka fahimce shi ta nau'i daban-daban na dalala shin shi ma za a kira shi mantuq ko ko ba mantuq bane mafhum ne wannan a matsala ce wanda yake an yi sabani akan ta zai yi bayani akan ta na'am يعني yana nufi أنهم اختلفوا فيما دل عليه a annan nassa lahu arba'atu istilahatin dai ko eh ba mu karanta ba يعني أن الناس له أربعة إصلاحات wato cewa nassi yana da istilahi guda hudu أحدها na farkon su معناه المتقدم ma'anahu almutaqaddim ma'anarsa wanda yake ta gabata shine an wato ma la yahtamilu ghayrahu ko الثاني athani ma'ana ta biyu الظاهر almustalah na istilahi na biyu az-zahir ana kiran nas az-zahir الثالث الثالث ma'ana ta uku اللفظ الدال على أي معنى duk lafazi da yake nuni ga kowace irin ma'ana أن كان نعم. على أي معنى كان a akan kowace ma'ana ce ta kasance سواء كان كتابا sawa'un wannan nassin ya kasance lit- alkur'ani ne أو سنة ko sunna أو إجماعا ko ijma'i أو قياسا ko kiyasi duk ana ce masa nas bi ma'ana addalil eh الرابع arrabe ma'ana ta hudu الوحي من alwahayu min kitabin aw sunna wahayi min kitabin aw sunna to kaga a wannan ma'ana kiyasi ba za a kira shi nas ba Mm. Eh, kiyasi ba za a kira shi nas ba a wannan ma'ana ta hudu eh eh saboda hakan aka kawo dalili sai a ce la hadal hada laysa bi nas in ya kawo maka kiyasi sai ya ce la hada laysa bi nas na'am نعم آه، والمنطوق هل- ما ليس بالسريه فيه qad dakhal الدخل.
na'am يعني أنه مختلف yana nufin cewa ai malaman usul sun yi sabani فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو cikin الإجماع a, wato lafazin da aka yi ishara gare shi biliktiba da hukunci dalalatul iqtida shine abin da yake dole a kaddara shi hatta yastaqim kalam wala yakunu ma'iban indal uqala yanzu kamar aka ce hurrimat alaikum ummahatukum Hmm? ai kaga dole a kaddara nikahu ha- nikahu ko hurrimat alaikum nikahu ummahatikum tunda ah, an haramta muku iyayenku mata me aka haramta an haramta ka an haramta ka gaisa da matarka da, da mahaifiyarka kenan ko ko an haramta maka ka ci abincinta me aka haramta dole dalalatul iqtida taqtadi kai taqdiri hatta yastaqim al kalam sai ka ce hurrimat alaikum nikahu ummahatikum an haramta muku auren iyayenku mata awil ishara ko kuma dalalatul ishara ko kuma dalalatul ima dalalatul ishara wace waye zai tana mana dalalatul ishara amma dai zai zo dai za ta zo duk zai gaggaya mana su eh dalalatul ishara na zai kawo ta zai kawo ta Mm. na'am kamar yanzu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum ko uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum kaga wannan ya nuna kan cewar wato a a a me suka ce ga a- a- imsaku a a wannan ya nuna cewar wanda ya wayi gari da janaba azumin sa yayi ko ba haka ba eh haka ne ko ba haka ba ne an halatta muku da daddare ku sadu da matanku to in ku an halatta muku da daddare ku sadu da matanku kaga har karshen juz'in dare eh, har karshen juz'in dare ya halatta ka sadu da matarka in ku karshen juz'in dare ka sadu da matarka akwai wani fasila tsakanin juz'in dare da fitowa alfijir daga dare ya kare ba sai fitowa alfijir ba kaga za ka wayi gari alfijir ya keto kana cikin janaba ko ba kana cikin janaba ba to azumin ka yi ko azumin ka bai ba da nassan alkur da ishara ba nassi ba ne amma ishara ce to amma wannan isharar wannan mafhum ne ko mantuq ne eh to shine ikhtalafu hal ma- a- a- a- wa wa ikhtala- wal mantuq hal ma laysa bi sarihi fihi qad dakhal tunda wannan ba sarihi bane Mm, ba sarihi bane to wannan mantuq ne ko mafhum ne eh to ko har kun yi tarjihi ko to sannan kuma akwai dalalatul ima dalalatul ima ita kuma wadda ta nuna cewar aqallul hamli wata shida tunda Allah ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kuma ya ce wa fisaluhu fi amaini saboda haka kaga ya nuna aqallul hamli wata shida kenan talatu na shaharar in ka cire haulai ne wata shida shi ne ya saura to shi ma wannan mafhum ne ko mantok ne wani ita ce dalalatul ima bil ima aka yi ishara ba don haka aka yi saukin lafz don haka aka yi saukin lafz ko ko ba don haka aka yi ba in ka ce don haka aka yi aka kwararo lafazin to ya zama to mantok in ka ce ba don haka aka kwararo lafazin ba an yi shi ne don a yi ishara ga wannan ma'anar to sai ya zama to mafhum na'am أما الفرق بين دلالة الإيمان والإشارة ليس كثير na'am فرق كثير من
to ai za mu zo za dai mu zo shi amma abin nan a a wannan a a taqribil wusul wa zai iya tuna abin da muke ba komai dai za mu yi shi anan ai za mu yi dalalati din na'am yani annahum ikhtalafu fima dalla alaihi fima dulla alaihi bil iqtida'i aw al isharati aw al ima wa ala annahu mafhumun فالمنطوق هو ما تقدم في قوله معنى له في القصد إلى آخره فقط to in aka ɗauke shi kan cewa mafhum mantuk ne kaga duk sun shiga in kuma aka ɗauke shi kan cewa mafhum ne a fal mantuk huwa ma taqaddama abinda ya gabata shine al mantuk shine fi qawlihi ma'anan lahu fil qasd qul ta'assulu na'am faqat shine zai zamanto al mantuk وهو دلالة الاقت- دلالة وهو دلالة اقتضاء أن ي- أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لي ما آتي to su waɗannan a ma laisa bis sarihi din nan abin da yake ba sarihi ba shine ya bayyana mana shi abin da yake ba sarihi ba shine dalalatu iqtida dalala da- wato dalili da yake hukunta wata ma'ana menece dalalatul iqtida an yadulla lafzun alama dunahu la yastaqil shine lafazi yayi yayi nuni ga abinda ma'anar da ba za ta wato a tsayu da kanta ba in ba da wannan dalarar ba in ba da wannan ma'anar ba lafazin da kansa ba zai iya tsayawa da- da ma'a- da ba zai iya tsayawa da gundarin kansa ba dole sai ka kaddara masa wata ma'ana wanda da ita ne zai zamanto ya miƙe in ba da wannan ma'anar ba la yastaqillu ma'ana ma'anar ba za ta bayyana ba Mm. shine kamar inda aka ce din hurrimat alaikum ummahatukum kaga wannan ma'ana la tastaqim in baka yi taqdiri ba na'am dalalatul luzumi akwai kuma dalalatul luzumi mithlu dhati mithlu dhati isharati dalalatul iltizam kuwa ita ce kamar ma'abuciyar ishara dalalatul ishara kaza kalima'ati haka nan ma al-ima'at jam'u ima dalalatul ima dalala da take nuni dalala take nuni wannan su ne saboda ita ce dalalatul luzum dalalatul luzum shine ma dallal wato dalalatul lafzi ala lazimi ma'anahu Hmm? ma'anar ba kai lafazinta ba ba ka faɗe ta ba amma dalala ce ta luzum yalzam inda ya haka faɗi haka kamar aka ce a a kaga da Allah madaukakin sarki ce uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum ba inda Allah ya ce bisari kan cewa wanda ya wayi gari yana da janaba azumin sa yayi shi yasa ma sahabbai suka yi sabani ko ba haka ba su Abu Huraira da su Fadl suka rinka cewa duk wanda ya wayi gari da janaba ba shi da azumi a wannan ranar saboda babu nassi ba nassi amma ba su fahimci wannan daga a- a- daga faɗin Allah ta'ala eh uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila ni- nisaikum domin wannan ma'anar ba ma'ana ce wadda take take a- a- a- a- da da take sarihiya ba laysa bisari bal tana nuni ne ga ma'ana wadda take lazimi to in dai Allah ya faɗi haka to ai dole kuwa wanda ya wayi gari yana da yana cikin janaba azumin sa yayi tunda an halatta masa cikin dare ya kasance cikin janaba to an halatta masa ya wayi gari cikin janaba kenan in ku an halatta masa ya wayi gari cikin janaba an halatta masa ya- azumin sa kenan bai baci ba to amma kaga wannan lafazi ba sarihi bane bil dalalatil iltizam ai yana lizimta ko kun a- mun- mun- kun tana da allazim ai ko wal mul a- a- a- allazim wal malzum Mm? na'am
يعني yana nufin أن دلالة الاقتضاء cewa ita dalalatul iqtida dala- dalala wadda take nuni ga wadda take hukunta al'amari هي أن يدل لفظ دلالة الالتزام على محذوف shine dafazi yayi na'am hadda dalalatul iktizam tana daga cikin dalalatul iltizam shine lafazi yayi nuni a dala nuni wanda yake na lizimtawa ala mahdhufin akan wani magana akan wani abu wanda yake an shafe shi la yastaqillu kalamu dunahu maganar ba za ta tsayu da wato ba za ta tsayu akan kanta ba in ba da wannan abin da aka shafe din ba yatawaqqu sidqihi alayhi Eh, saboda gaskiyar magana ba za ta tsaya ba za ta tabbata ba sai da wannan aw tawaqqu wato domin in ba a kaddara wannan ba sai ya zama to magana ba gaskiya ba ce
aw tawaqqufihi alayhi aqlan aw ko kuma gaskiyar wato a, a, a, wato magana tana tsayuwa wato tana bukatuwa gare shi domin ta yi is- domin ta miƙu a bisa hankali au shar'an ko kuma bisa shari'a
فمثال ما دل عليه ما دل عليه بالاتباع لتوقف السلك عليه to misalin abin da yake aka yi nu- aka yi ishara wato aka yi dalala aka yi nuni gare shi biliktiza da hukuntawa saboda tsayuwar gaskiyar maganar akan tabbatarsa قوله صلى الله عليه faɗinsa sallallahu alaihi wasallam ذي اليدين ga ziliyadaini لما قال له da ya ce masa أقصرت الصلاة أم نسيتها shin an an taƙai an tsaw- a- a- an gajarta sallah ne ko ka manta كل ذلك لم يكن sai ce kullu zalika lam yakun dukkan wannan bai kasance ba to amma wannan wannan gaskiya ne idan ba a kawo dalalatul iktida ba sai zama to maganan ba gaskiya ba domin an takaita a- an an- an- an rage an rage sallar saboda haka ragewa akai hakikatan ko kuwa mantawa kai sai ce kullu zalika lam yakun dukkan wannan bai tabbata ba kaga dole ai tawili in dai ana so maganar ta zamanto a miƙe ta fuskar gaskiya to sai an kaddara wani abu mahzuf shine dalalatul iqtida ai gaskiyarta tana hukunta wani abu wanda yake an shafi saboda haka me aka kaddara ai fi dhanni a bisa rinja a bisa zato mafi rinjaye a bisa zato na mai rinjaye amma in ka ce za ka tafi za ka kora wannan gabaki daya to ka shiga cikin rikici na'am domin maganarsa sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce to gaskiyar maganar kuwa kafin wannan maganar ta zamanto gaskiya ce to tana tawakkufi tan akwai abin da yake dole an shafe shi wanda sai ka kaddara shi sannan gaskiyar za ta tabbata na'am wani abin ana cewa shi ya sake ba da amsa yake ba'ar zalika qad kana eh ba'du zalika qad kana kwarai haka yace eh ولولا تقدير هذا المدلول عليه بالاتباع da ba dan kaddara wannan abin da yayi ake nuni gare shi ba biliktiza da hukuntawa لكان الكلام كذبا da maganar sai ta zamanto ƙarya لأنه سلم من ركعة domin yayi sallama daga raka'a biyu وهو صلى الله عليه shi ko sallallahu alaihi wa sallam يستحيل فيها korarre ne a cikin haƙƙinsa ya zamanto a- an samu saraifarwa an samu ƙarya ومن أمثلته أيضا daga misalinsa shi ma wanda yake ya tawakkafu alaihi sidqul kalam kenan duk wannan kun san nau'i uku ne ma ya tawakkafu alaihi sidqul kalam aw sihhatuhu aqlan aw sihhatuhu shar'an to wannan na ma ya tawakkafu alaihi sidqul kalami a ma ya tawakkafu alaihi sidqul kalam to misali na biyu نعم حديث hadisin رفع عن عن أمة الخلق alkhata wan nisyan wa mastukrihu alayhi an dauke ma al'umata mantuwa kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta su akai
فالمدلول عليه بالاتباع abinda ake ike nuni gare shi da hukuncin al'ikati ba هو المؤاخذة huwal mu'akada ruko a kama su su yi laifi لأنها هي المرفوعة domin ita ce aka dauke amma ba a dauke afkuwa ba ka ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kuskure ba sa mantuwa ba a tilasta su dole suna yi saboda haka domin maganar ta zamanto ta yi istiqama ta fuskar gaskiya sai an kaddara mahzuf shine al-mu'akhadha ko al-ithm rufi'a an ummati ismul khata ko al-mu'akhadhati ala al-khata da sauransu na'am أما نفس الخطأ والنسيان amma ainihin shi kuskuren da mantuwar da tilastawa ليس شيء to منها babu wani abu daga cikinsu wanda aka ɗauke shi ga al'umma لوقوعها كلها بالأمة domin abu saboda afkuwarsu ga baki ɗayansu a cikin al'umma فلولا تقدير المقتضى falola taqdirul muqtadi المقتدي eh al-muqtadi da ba dan kaddara abin da ke hukunta wannan al-mahdhuf din ba لكان الكلام كذبا da sai zancen ya zamanto ƙarya ne
ومثال التوقف عقلا abinda wato misalin kuma tawakufin a e, wato ingancin maganar aklan a a hankalce سؤال القرية والعير tambayar alkarya da kuma tambayar wato ayari في قوله a cikin تعالى faɗin Allah ta'ala واسأل القرية التي كنا was'al alqaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha ka tambayi alƙaryar da muka kasance a cikin ta kuma ka tambayi ayarin da muka kasance da muka fuskanto da muka taho a cikin su
هكذا مثل بهذا كثير من الأسلوب da wannan ne da yawa daga cikin usuliyuna suka kafa hujja والظاهر al-zahir
أن العقل abinda yake mai bayyana shine hankali لا يمنع ذلك baya kora baya hana wannan وإنما مثلوا به abinda yasa suka buga misali da shi جريا على العادة sun tafi ne a bisa al'ada cewa ai a bisa al'ada alƙarya ba ta magana ayari ma baya magana a bisa al'ada na'am eh sai suka kaddara ahlal qarya wa ahlal ir na'am
ومثال التوقف to shi a wannan Sheikh Al-Amin ya kawo ne dai dan ya to bai kawo wani misalin ba wanda yake zai zamanto shine sabanin wannan Ah, a bai kawo wani misalin ba a maimakon sa wanda yake tawaqqafu alaihi aqlan Mm. to amma su al-usuliyun abinda suka faɗa shine a a cewar ai aklan ba a yi ba yiwa a tambayi alƙarya ita akan kanta to shi kuma shekul amin yana ganin kan cewa ai da aka ce wasu alƙarya asali ma a larabcin ba alƙaryar ake nufi a tambaya ba ana nufin ahlal ƙarya saboda a a min babi hazful mudaf ilaihi wa iqamatuhu muqamul mudaf واسأل أهل القرية سيأك شافي المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف abin da yake bin almudaf yana zuwa maimakon almudaf ilaihi fil i'rab a wajen i'rabi wa ma yali almudafa shine almudaf ilaihi ya'ti khalafa yana zuwa mai marewa ga a a shi almudaf din a wajen i'rabi idan ma hudhifa idan aka shafe shi saboda haka sai aka shafe ahla wanda yake shine almudaf aka tsayar da almudaf ilaihi muqamahu sai aka ce was'alil qaryata da asalin i'rabin sa ai majrur ne saboda mudaf ilaihi to tunda an shafe almudaf sai aka bashi hukuncin almudaf din to sai yace dan haka wannan ba zancen cewar a, an ce ka tambayi alƙarya ba ne asali ahal alƙarya aka ce ka tambaya saboda an san saboda a, a, an shafe almudab don haka bai dace a kawo shi wannan a matsayin misali ba Eh, akwai hafs din kuma dole a kaddara hatta ya staqimal kalam Eh, to amma shi a, saboda kun san shi ra'ayin sheikh babu idha- babu majaz kuma wannan min anwa'il majaz eh a bai da akwai majaz ba a cikin alkur'ani ya ce ba majaz شيما والأمين eh أشكيتي kwarai da gaske man uqu il majaz fil munazzali lil menene a man uqu il jawaz fil munazzali a, lil menene wal ijaz littafin sa ne man uqu il waj- majaz ibnu jinni jinni eh wai shi yasa a eh, eh saboda ka shi ma shi ma shi ma kaga eh shi ma kaga majaz ne dole majaz eh haka ne shi yasa ai da shi ɗansa Sheikh Muhammad al-Mukhtar aka zo da yake wannan shine kamar kusan wata aƙida ce a jami'a islamiyya ba majaz a alkur'ani in ka ce akwai majaz kamar kayi wata ridda ne shine aka zo ana munakashar wata saboda asirinsa kenan saboda ta'asirinsa da kuma an ce tunda ai ka san duk abin da ya sa sha'anin majaz ya zama to tabu saboda tawilus sifat saboda masu tawilus sifat ɗaya daga cikin umdansu shine majaz cewa wannan ai haka larabawa suke yi. saboda haka aka ce za ka ɗauki ayoyin sifat ala zahir wannan fita daga cikin uslubin larabawa ne to shi yasa su kuma domin su rusa wannan tun daga su ibn al-qayyim sai suka rusa majaz din ma gaba ɗaya suka ce babu shi Mm, babu shi kwata-kwata a cikin as-sawa'iq al-mursala ibn qayyim ya kawo dalilai uh, bila adadin wajen kore majaz to shine wata ran da aka kawo uh, ana munakashe wata risala sai muhammad al-muktar ya ce in dai kace babu majaz zan zo maka da aya in ka tafi akan babu majaz ka faɗe ta ala zahir kafarta sai ce ike gaya ma sheik salih suhaimi su su biyu ne suke munakasha saboda aka aka ce babu majaz ya ce akwai majaz bal akwai majaz aka ce eh to fil lugha yace la fil qur'an aka ce kace akwai majaz fil qur'an yace eh yace in ko baka yadda ba yanzu zan zo maka da aya in ka in baka faɗi da majaz ba kace ala zahir kafart yace to wacce ce ayar ya faɗa yace hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawafahu hisaba ya farkon ayar take والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى إذا جاءه مي شي سراب دنكو لم يجده شيئا ووجد الله عنده hakikatan ka samu Allah a wajen ce in idan kunta bi zahir kafart sai ce anta abu kama qadira alayka ana qadira alayka yace kai ka gagaru baban ka ma ni zan iya maka ya sallama na'am
wa misal saboda haka wannan idan wannan misalin bai yi ba wajen sheikh akan ma ya tawakkafu alaihi sidqul kalam ma ya tawakkafu alaihi kalam aqlan to sai dai an nemi wani misalin kenan amma ko a cikin taqribul wusul ma a ina ganin misalin da muka kawo kenan ko misalin da shi ma ibnu juzai ya kawo kenan su al-usuliyuna نعم تقسيم القرافي للدلالة بكاو القرافي يكاو فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمالي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان فمجيء الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله فيتأين أن يضمر فأرسلت رسولا فلما جاء سليمان فلذلك قلت إن المعنى يقتضيه دون اللفظ إن المعنى يقتضيه دون اللفظ وأن شما ما يتوقف عليه آه to wannan mumkin za a iya cewa zai iya daukan wannan aklan din tunda la ya tawakkafa alaihi sidqul kalam ko wa inni tace wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadhiratun bima yarji'u al-mursalun falamma jaa sulaymana qala atumiddunani kaga dole a kaddara kan cewar domin ya zamanto a hankalce magana ta yi istiqami ta ce zan tura musu jakada da da ya zo ma annabi sulaiman kaga ta aika shi kenan saboda haka an shafe sai ta aika shi da ya zo ma sulaiman domin magana ta yi istiqama a hankalci to mumkin wannan zai iya zamantowa misali na'am
wa misal tawaqquf ala al-muqtadi shar'an misalin tsayuwar maganar akan abin da yake hukunta shi shar'an a shari'ance al-amr bis salah umarni da aka yi da yin sallah fa innahu yadullu bil iqtidai ala al-amr bis tahara domin wannan umarnin yana yin idalala yana nuni akan umarni da yin tsarki bilikte ba da hukuntawa li'annaha la tasiru shar'an dunaha saboda a shari'anci sallah ba ta inganta sai da tsarki wa qawluhu yanzu da aka ce wa aqimus sala wannan ya ƙatazi ta tsaharu lalle ku yi tsarki na'am saboda ya tawakkafu alaihi sihhatul kalami shar'an dan sallah a shari'ance ba za ta inganta ba sai da tsarki na'am wa qawluhu hurrimat alaykum da kuma faɗin sa jalla wa ala hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata li anna nafsal ummahat domin su ainihin su ainihin iyayen mata la yata'allaqu biha tahrim shar'an to haramci baya rataya da su a shari'ance li anna al-ahkama ash-shar'iyyah domin hukunce-hukuncen shari'a la tata'allaqu illa bil af'al ba ta rataya ba ta ba a rataya sai da ayyuka kama kai ne ko karkai ba a rataya hukunci da zati kama taqaddama fi qawlihi kamar yadda ya gabata a cikin faɗinsa wala yukallafu wala yukallifu bi ghairil fi'li mm. a ba'ithul menene wa ba'ithur rusuli ko ra- a- a- menene ya karshe- karshen baitin yake wala yukallifu a- eh, eh, na'am mu ci gaba
wadalla al-kalam ba'ithul anbiya wa rabbul fadli wala yukallifu bi ghairil fi'li ba'ithul anbiya wa rabbul fadli Mm. haka ne eh ba'ithul anbiya wa rabbul fadli Mm.
wadalla al-kalam bil saboda haka hukunce-hukuncen shari'a ba sa rataya da zati da zatin mutum sai dai su rataya da aikinsa
wadalla al-kalam bil ibtida'i don haka zancen sai ya zamanto bisa hukuntawa ya yi nuni ya zuwa ga abu wani abu wanda yake shafaffe taqdiruhu da ake kaddara shi nikahu nikahu ummahatikum ay hurrimat alaikum nikahu ummahatikum an haramta muku auren iyayenku Mm. wa haka dama hurrimat alaikumul maitatu wad damu Mm, haga akluha Mm. na'am مثل ذاتي مثل ذات إشارة كذاك كذاك لما آتي نعم نعم إيه أم قرأت وانا بيت
قوله مثل مثل ديتي أتكين وانا بيت خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ ما labari ne khabar ne ga ibti ga mubtada da aka shafe shi تقديره هي taqdiruhu hiya أي دلالة الاقتضاء ai wato ita dalalatul iqtida مثل ذات الإشارة kamar dalalatul ishara ce أي مثل دلالة الإشارة ai wato tamkar dalalatul ishara ce wa dalalatul ima لأن كل منها cewar kowanne daga cikinsu su su biyu dalala ce- wato dilala ce ta iltizam wato tana yin ish- tana yin nuni ne ga abinda ake lizimta shi
وأنها da kuma cewar ita wa- su eh, ita منطوق غير صحيح mantuq ne ghairu sarih to kun ga wannan shine mantuq ne amma ghairu sarih mantuq ne amma ba a bayyana ba وقوله الإيماء fadinsa da yayi al-ima القصري bilkasri ya yi shi ne bilkasri bai kawo wato bi daruratul wazn ba bil maddi ba ba babu madda saboda larurar wazanin waka مبتدأ mubtada'un
وخبره wa khabaruhu آتي ati eh, il- eh, eh, kadhaka lima ati eh, ni sai na dauke shi al-ima'at jam'in ima mm, mm.
أوكي. كذاك فيما آتي آتي نعم إيه كلمة بيجي وخبره آتي اسم فاعل أتى أتى اسم فاعل نا أتى يازو
وقوله كذاك قول فتن سكما ديجي كذاك حال من الضمير المستتر قالوا من الضمير المستتر حال ني أكن ضمير المستتر ديجي أتشكن خبر الإيماء آتي كذاك أي حول كونها كذاك وتقرير المعنى من تكرير معنى شيني والإيماء والإيماء آه، ذ- ذات زو هو في حال كونك كذاك kaunihi kadhaka kuma zai zo a halin kasancewarsa tamkar tamkar wancan الم- al-mazkur wanda aka ambata الذي هو الاقتضاء alladhi huwa al-iqtida ita ce dalalatul iqtida لأن كل منهما a cikin kasancewar kowanne daga cikin su dalalatul iltizam ce ومن المنطوق الغير الصريح kuma tana daga cikin al-mantuq ghairu sarih ba wanda yake sarihi ba to yanzu mun tsaya anan mun yi dalalatul iqtida yanzu za mu yi dalalatul ishara sannan mu yi dalalatul ima su ne za su zo a abiyat din nan gaba in Allah ya kai mu a darasin mu na gaba saboda haka yanzu mun yanzu duk wannan a cikin al-mantuq muke mun yi al-mantuq sarih shine a imma al-lafz wa imma an-nass aw adh-dhahir أو, المحت... أو المجمل أو المحتمل من يكون المنطوق غير الصريح شيني دلالة الاقتضاء ده دلالة الإشارة ده دلالة الإيماء نعم تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك